أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi a yau muna takwas ga watan ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta bakwai, wanda ya dace da sha uku ga watan shida miladiya aihuwa isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta da goma sha shida. muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma sannan kuma muna cikin suratu ali imran a jiya mun tsaya aya ta tamanin amma a yau za mu sake maimaita ayoyi guda biyu da aya ta saba'in da tara da aya da tamanin domin mun karanta su ne kuma mun fassara lafuzan su amma ba tare da mun tsaya mun yi bayani ba ko da takaitacce a kansu da haka insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta saba'in da tara ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون
malamai suka ce wannan aya ta sabka lokacin da wannan tawaga ta malaman kristoci lokacin da suka zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa mai littafi ya ce wa nazala lamma qala nasara najran aya ta sabka lokacin da tawaga ta nasaru ko kuma masu bin addinin kristoci malamansu suka ce inna isa amarahum an yattakhidhuhu rabba annabi isa ya umurce su su rike shi abin bauta wanda kuma sabanin magana ta farko da ta fito daga cikin bakin shi qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya sannan kuma ya gaya musu inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim sannan ya gaya musu laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam wa qala almasih يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار sannan kuma ya ce wa talaba ba'dul musulmi na sujuda lahu sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin musulmi sun yi niyya ko sun nema daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su umarni na su yi mishi sujada to wancan cewa kiristoci sun ce annabi isa shi ya umurce su wato su bauta mishi ko da wannan sababin nuzul bai inganta ba tabbas hakikatan wannan shine abin da suke yadawa domin su a wajensu annabi isa Allah ne abin bauta ne Allah ne ya zo cikin surar ɗan adam ya bayyana ya ba da jinin shi domin in an kashe shi bayan ya mutu ya tashi sai zamanto ya wanke ma mutane zunubai haka suke cewa ko ba haka ba ka ba da jininka don ka fanshi mutane Allah ya kashe kai ne da kai ne don saboda ya karbi tuba to menene Allah yake bukata da sai ya mutu sannan kuma shi karbi tuba ah mutanen da Allah ya turo dan shi ya zo ya zauna cikin su ai dan nan nashi ba sai sun kashe shi ba kamata na yi Allah ya dauke da ya karbi tuban su amma kuma Allah yana ji yana gani ya bari an ka kashe ɗanai bayan an kashe ɗanai an zubar da jinin ɗanai kuma wannan laifi da muka yi mishi ko su suke ganin an yi mishi tun da suna suke ganin haka kuma wannan laifin mun kashe ɗan Allah kuma shi ne sanadiyar da yasa Allah gafarta muna hankali na da wannan ai neman tuba shine ka nemi gafara ba ka ƙara wani laifi saman wani laifi ba sun ce annabi adam ya yi kuskure shi yasa aka yi kasa da mu ko ba haka ba in muna son mu koma aljanna sai mun yi aikin da za mu samu gafara kuma aikin da za mu samu gafara shine mu kashe dan Allah ka ko ga in mun ka kashe dan Allah mun ƙara yin laifi ba neman gafara na muka yi ba to shi yasa da ka kalli aqid aqidodin da ba na gaskiya ba in dai kana da hankali mai kyau kai sai kana gane kuskure amma cewa waɗansu daga cikin musulmi sun nemi su shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai yiwa yana yiwa wannan domin a wancan lokaci ilmi bai yadu ba alkur'ani yana sabka su sahabban nan ana daidaitar da hankulansu da al'amuransu ba masu mai bane yana yi wa aya guda kuma ya zamanto tana sanarwar nuzul guda biyu wani abu ya faru wani abu ya sake faruwa sai aya ta sabka sai ta yi bayani su wannan ba abin mamaki bane shi yasa kada ka ji an ce wannan sababin nuzul ne haka dauka cewa a'a kuskure ne akai a'a yana yiwa abubuwa biyu uku hudu ko goma ma su faru sannan Allah ya sabkar da aya don shi bayani kan wannan ina fatan kun fahimta sai Allah ya kore ya ce ma kana li basharin bai dace ba ga wani mutum ko ba zai yiwa ba ga wani mutum an yi utiyahu Allahul kitaba Allah ya bashi littafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bashi alqur'ani in mun ce wato sababin nuzul zamu hada shi da wancan annabi Isa an bashi injila wal hukma sannan a bashi hukumci shine shari'a yadda zai tafiyar da al'amurra na rayukan mutane ya ba su hukumce-hukumce waɗanda Ubangijinsu ya sabkar a gare su, wannubuwa sannan kuma Allah ya ba shi annabta, an ba shi littafi, an ba shi annabta, an ba shi shari'a, wannan shi ne cika kamala, ko ba haka ba, sannan wannan mutumin summa ya ƙula linnas daga baya sai ya zo ya ce ma mutane, kunu ibadalli ku zo ku bauta mini. min dunillah kuma bayan Allah yin sujada ga wani bauta ce wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada ina fata an fahimta wani yana iya kawo shubha an yi ma annabi adamu sujada ko ba haka ba wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin to wannan kuma annabi yusuf annabi adam alaihi salam Allah ne ya yi umurnin a yi mishi sujada tunda Allah ya ce a yi magana tsakani ina fata an fahimci ni mala'iku ba annabi adam suka yi masu sujada ba umurnin Allah suka bi suka yi ma annabi adam sujada kuma tunda Allah ya ce a yi babu matsala wani in yana so a yi mai sujada ya kawo aya wadda ta ce ga ta an ce a yi mai sujada khalas mu za mu yi wa Allah biyayya da fatan kun fahimce ni annabi yusuf alaihi salam suna kafa hujja da an yi mai sujada wa rafa'a abawaihi ala al'arsh wa kharru lahu sujada ina fata an fahimce ni malamai sun yi sabani wasu suna ganin ba sujada bace irin wannan ta aduka ayi sujada a'a sujada ce ta girmamawa ta ayi kasa kasa a soke kadan a nuna kankan da kai ko kuma mukaddarta ma wannan sujada sujada ce hakika can cikin mafarki ya ga wannan abin shi ko mafarkin annabawa gaskiya ne ya abati inni ra'aitu ahada ashara kaukaba wash-shamsa wal-qamar ra'aituhum li sajidin yace ya abati ya kai babana inni ra'aitu ahada ashara kaukaba naga tauraro guda goma sha ɗai wash-shamsa da rana wal-qamar da wata ra'aituhum li sajidin suna yi sujada shi kuma farki annabawa menene gaskiya ne lokacin da suka yi masu jira kenan kamar an umurce su ne kuma tabbat wannan abin zai tabbata sai Allah ce wa rafa'a abawaihi ala al-arsh wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wannan tabbas ne to amma ko da ma mun kaddarta cikin shari'a su ana yi to a cikin shari'a mu an hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wani yayi ma wani sujada a shari'an mu ko da a shari'ar su halat ne ba za a yi ba dan haka duk wanda ya kirkiro cewa ana iya yi ma wani sujada wannan ya san haramun ne kuma shirka ne kuma na fitar da mutum daga cikin musulunci kafirci ne la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ina fata an fahimce ni kenan wannan annabin bayan Allah ya bai shi kamala ba zai ci amana Allah bai zo ya ce ku bauta mini domin duk annabin da Allah ya aiko shi ya zo ne da tauhidi a bauta ma Allah kada a saba ma Allah subhanahu wataala walaqad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin alla ta'budu illa Allah wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh wa ila thamuda akhahum salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ba ta bayi ba da haka bayyuwa wani annabi Allah ya turo shi bayan Allah ya bashi annabta ya zabe shi sannan ya dawo ya saba alkawalin da akwai tsakanin shi da ubangiji ya saba don mi don Allah ba zai taba zaben tumun da ba yana da ilimin da bai zaɓen abin da ba gaskiya ba ya san abin da za a yi ya san abin da za a yi har duniya ta tashi ya za a iya ɗauko yaudare ne ya zo ya ɗauko shi ba shi annabta ba zai taɓa yiwa ba tun da yana da cikakken ilimi ko kai in ka san mutum mai yaudari na baka yarda da shi to ya za a yi Allah kuma ya zaɓi mutane ya ce sun fi kowa duk duniya kuma ya zaɓi maciya amana sai dai mu mu zaɓi maciya amana don saboda muna samun wata harka ta duniya walakin sai dai annabin nan zai ce kunu rabbaniyina ku kasance masu bauta ma ubangiji dan saboda ya cancanta a bauta mishi shi ake cewa ar-rabbani alladhi ya'budu Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu yastahiqqu an yu'bada wahdahu ar-rabb shine Allah rabbani mutumin da anka danganta zuwa ga Allah dan mi aka danganta shi zuwa ga Allah saboda yana bauta ma Allah shi kadai kuma dan Allah shi ya cancanta a bauta mishi ina fata kun fahimci ni akwai mai bauta ba Allah saboda waɗansu dalilai yan ana samu harka kuɗi yana bauta ma Allah in babu kuɗi ya bar bauta ma Allah ko ba haka ba akwai wanda shi ko in ya samu kuɗi ya bar bauta ma Allah amma in ya talauci yana bauta ma Allah halin mutanen mu in mutum na harka yana cikin kuɗi ana buga buga da shi to sallah ma sai shi mance da lokacinta in kuma ya bi ka sallah liman kai raka'a hudu ko wace raka'a an kai minti ɗaya da rabi minti ɗaya da rabi kenan a zuhur ta kama minti shida ana ƙara sallah sai ka ji ya fara faɗa kawai ku zo kuna mutane dogo sallah banza da yohi amma da jallin shi ya fara karewa da an yi kiran sallah sai kaga ya tura tabzaha sai shi koma can gehe shi a sahun hurko yana tasbihi yana neman Allah shi mai buɗi kaga lokacin da shike cikin tsanani ya tura da Allah ya girmama malamai amma lokacin da yake cikin wadata ya manta da su ba rabbani bane rabbani shine mai bauta ma Allah don Allah ya cancanta abota mishi da yawa daga cikin mutane shi yasa malamai kuna ji cikin khutbobi suna cewa kun rabbaniyan wala takun ramadaniya ka zamanto mai bauta ma Allah don ya cancanta a bauta mai kada ka bauta ma Allah saboda watan Ramadan da yawa daga cikin mutane suna bauta ma Allah saboda watan Ramadan yanzu sahun sallah asuba in ka zo masallaci zaka iske rabin masallaci ko masallaci ya cika akwai masallaci nan da yanzu wallahi baka samu wuri sallah asuba saboda mi muna cikin watan azumi da an ce ba yau daren sallah to ranar sallah sallah asuba wannan da wuya sahun harko ya cika mutane sun bi duri sun yi kwancin su kaga suna bauta ma Allah ne saboda watan Ramadan sallah kuma wani bayyi sai watan Ramadan ya zo salloli guda biyar azhar la'asar magriba isha'i subahin in yana yi amma da an ce ma yau Ramadan ya kare an ce an ga wata to shi ma ya dauke kwanje sai in Ramadan ya taho kaga yana yin sallah ne saboda watan Ramadan karatun alkur'ani wani yana yi saboda watan ramadan a'a shi watan ramadan wata ne na falala lalle ana son mutum ya yi kokari ya samu gara basa ta wannan wata amma kuma ba shi ke nuna in watan ramadan ya tafi ba ba a bauta ma Allah wani kuma yana bauta ma Allah saboda kasar da yake cikin ta in shi na cikin Nijar bai sabon Allah amma da ya haɗa nan kwatanu kusa yadda babu ijiyar daga gani ne shikenan music lahiya lau giya lahiya lau mata lahiya lau da ya dawo nan Niger shikenan sai shiga da gemi ce taqilla haisu ma kunt kaga wannan yana bauta ma Allah ba don Allah ya cancanta a bauta mai ba ina fata an fahimce ni wani kuma baba ne yake bauta ba in tsoho na nan sai shirin ka dauka buta yana sallah sai tsoho na caka wani akwai kokarin sallah gare Allah shi ba albarka shi ko in babu tsoho na sai shi kwanci ne Allah an karuka an ka ce ya sa albarka ya san ba ka yin sallah sai lokacin da babanka kina kina albarkar nan ba ta zuwa wani yana bauta ma Allah saboda tsanan da ya shiga na breve ya ci diyan kinmu ba ka gani ne masallaci sai lokacin certificate ya kama ko lokacin breve ya kama ko lokacin baka ya kama ko lokacin examen mutumin da bai sallah ba ruwa ne da malamai sai zagin malamai amma da an ce ma lokacin baka yayi sai ka gane shi yanzu ya samo zale ka hora irin wannan ta makka jabba ka gane shi da yan hullatai da yan tabzahatai shina ja ko da yaushe sallah asuba da shi ake yi ana exercise ana harka alhamdulillah alhamdulillah astaghfirullah da an buga in ya samu ya ci gaba da sallah in bai samu ba kuma ya bar sallah kaga yana bauta ma Allah saboda biyan bukata sai ta duniya akwai waɗanda su ma bauta ma mazajen su mata mace za ta armi ahli sunna mutun nagari sai ka ganta da hijabi ita ta makaranta ita ce mi ita ce mi ita ce mi duk aikin addini kana ganin ta tana cikin na gaba amma lokacin da an ka ce miji ya mutu to an huta daga nan sai ta ɗauki hijabi sai ta kai shi gida ya shiga kwanji in ta samu wani miji ahli sunna tau in ta samu dan bariki kuma wanda yake so a yawata cikin duniya ta yayi hijabi har abada kaga ba Allah take bauta ba mijinta take bauta ba ko kuma in mijin ya sake ta an huta da ya sake ta da an santa da hijabi yanzu ko sai ta hidda hijabi don mi don wanda take aure da shi shi shike ra'ayin hijabi yanzu kuma ya sake ta don haka hijabin ba na Allah bane take sawa wani kuma shina bauta ma masu kuɗi in alhaji na nan shina sallah saboda yana son a taimaka mai ko kuma yana son cikin yaran mai gida tunda ya gane alhaji yana son addini bari ya matsa da an ce alaji yayi balaguro shikenan ya aji da an ce alaji ya mutu shikenan ya aji ba Allah yake bauta ba mai gidan shi ne yake bauta ba shi yasa kafin ka samu mai bauta ma Allah tsakani da Allah dan Allah yake yi wallahi sai an ce waya duk mutane suna yin kwanoni na wanga kaga shi na yi nan wanga kaga shi na yi nan sallah in alaji na nan ba a tada sai lokaci yayi in ka torzar ake tada sallah alaji bai zo ba to sai shi dan kara in ma sa alaji bai zo ba bai ma shiga masallaci bai so mutane na kallo ne amma da ya tabbatar da alaji na cikin masallaci to yana cikin masallaci ka torzar na buga yana tada sallah da an ce lahi aliman yace lokacin sallah yayi mai bauta ma Allah tsakanin shi da Allah wallahi sai an tashi sai an dagi yana da wahala ka samu mai bauta ma Allah don Allah tun ta bauta mai ko dai don lokaci ko don wata bukata ta duniya ko don wata dubara ko don kaza ko don kaza yanzu yan siyasa da lokacin an ce maka lokacin zabe yayi kowane zaka ganshi ya sa an dauki hoto ne cikin famiki ne da shi da iyalai an daga hannu ana roƙon Allah musulmi na yana sallah ko ba haka ba amma yau in sun ka kai ga madafun iko yau musabakokin alqur'ani duk su suka mai maidawa baya bikin fima na karuwai na duniya biki na 'yan daudu na duniya na shashanci na tambada turuwa san miliyon de france fa gwamnatin nijar take basuwa amma musabaka ta kasa ta ortn wadda duk duniya ita ta, ta gwamnatin nijar ta nijar gaba ɗaya da muke shi miliyon guda na ake basuwa kenan kaga bikin karuwai bikin 'yan daudu na duniya ya fi musabakar alkur'ani so 300 sai an shekara 300 ana yi sannan a cimma bikin karuwai sau ɗaya kuma sai a zo a yi shiru su kuma wasu mallamai suna nan su ba kaji abin ba maki fa ba wai su ce wannan abin bai dace ba an fahimce ni ko su yi shiru in suna jin tsoro a'a suna za a ɗauka kuma su zo su yi addu'a lokacin da za a buɗe bikin kokowa ko ba haka ba sai a ce malam ilfonu fer la fatiya wai la fatiya fatiya ita ce fatiya shikenan sai ya zo shi ko da kato rawani shi addu'a wai za a fara sabon Allah sai an yi masa sabon Allah roƙon Allah kamar dai in an yi Fatiha Allah ya yarda da yi da abin malami na ƙare Fatiha an ce alhamdulillahi rabbil alamin sai a ce ma maki da bismillah ga ƴan mata nan sai abu ga gangan gangan Nijar ƙasa ce mai ci gaba za mu yin gaba karuwai na rawa malam yayi addu'a ina sabu alal akalli ya za a yi a ce da malamai za a haɗa kai ana irin waɗannan abubuwa ƙasashen da suka ci gaba sun an yi kaɗan a zo a yi addini irin wannan walakanci amma ba laihin masu mulki ba ne laihin ku ne talakawa wallahi 'yan siyasa suna da nasu laifi amma talakawa ku ne a gaba don babu ruwanku da mutumin da adda addini babu ruwanku da mutumin da zai yi muku aiki kun hison wanda zai bada kuɗi duk kuɗubobin da aka yi duk wa'azin da aka yi in aka zo aka ce a zaɓi mutum na gari da an yi ma 'yan jika goma haka fal fal fal duk wa'azin nan ya ƙare wannan shine babban problem inda kun ce mai addini kuka so wallahi babu ɗan siyasar da jam'in sallah subahin zai wuce shi amma sun gane ba addini shi muku kai ba turwa san mil turwa san mil dai san mil dai san mil a tamfa kaza kaza kaza kaza kaza shikenan sun kace kai ku bar malaman nan su ta yi ku ta yi inda malamai suke faɗin magana a ji ku gani ya za a yi gwamnati su saba musu ta zama lafiya ba zai taɓa yiwa ba amma ina ku da kanku ba masu karatun kuke so ba ku da kanku ba masu sallah kuke so ba ku da kanku ba masu adalci kuke so ba shi yasa azaba take bugun mu su su yi ƙarya su je su buge mu mu ko muna nan ana cewa cewa saboda wanda babban dan siyasa in an bashi miliyan 100 sai shi jaye 50 shi turo mu na kasa gare shi shi ko na kasa gare shi ya ja 25 ya tura mu na kasa gare shi 25 shi ko wancan ya za 12 da rabi ya tura ma wancan shi ma wannan ya zara shi kowa sai ya tina shi haka da ake yi ina mai tsaya ake aiki gaskiya babu in kun ce malamai daga can kuka ce ina kuke girmama su fadodin da ake yi za a zamna waɗanda suke wa'azin su ne ake zagi duk da yake waɗansu malamai sun saki hanya ba laifi bane wanda ya saki hanya amma don mi za a ce dun malaman Nijar kaza suke ya za a yi dun malamai su taru su lalace wannan ba zai taɓa yiwa ba Allah ya gane da mu to kun ji saƙon annabawa kunu rabbaniyina ku bauta ma Allah saboda ya cancanta a bauta mishi bima kuntum tuallimuna alkitab akwai qira'a guda biyu anan qira'a ta farko bima kuntum tuallimuna lamun dan mushaddada ce wato da qira'a ta Asim da Hamza da Imamu Kisa'i da Imamu Khalaf da Imamu Ibn Amir waɗanga guda biyar su sun ka karanta bima kuntum tuallimuna alkitaba akwai sauran qira'o'i guda biyar su ko bima kuntum ta'lamuna alkitaba to menene alaka tsakankanin waɗannan kira'o'in domin kaga imamu warshi bai daga ciki in ka diba cikin kira qur'ani shi zaka ga ba kuntum ta'lamuna alkitaba kenan ku kasance kuna bauta ma Allah dan ya cancanta a bauta mai bima kuntum tu'allimuna alkitaba in mun ce bima kuntum tu'allimuna alkitab saboda kun kasance kuna karantar da littafi kun san littafi kun yi karatu kun samu ilmi sannan kuna karantar da wasu in mun ka ce bima kuntum ta'lamuna alkitab saboda sanin da kuka yi ma littafi kenan in ka san dokokin Allah ya kamata ka bauta ma Allah don ya cancanci abota mishi babu wanda ya san Allah ilin malami inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama amma to nan qira'o'in menene alaka tsakanin su shine qira'a ta tu'allimuna ita adda ma'ana guda biyu qira'a ta ta'lamuna tana dauke da ma'ana guda ya zamu yi mu gane wannan in muka ce mutum yana karanta suwa to dole sai ya zama to malami amma ba duk malami ne yake karanta suwa ba kaga bi ma kuntum ta'lamun alkitab saboda kun san littafi sanin littafi ba sanin littafi ba shi ke sawa ka karantar ba amma in an ce kana karantarwa to kana da karatu ina fata kun fahimce ni to saboda sanin da kuka yi me yasa Allah ce ku bauta ma Allah saboda sanin da kun kai ma Allah domin babu wanda ya san Allah irin wanda ya karanta dokokin shi sannan kuma bima kuntum tuallimuna alkitab saboda kuna karantar da mutane annabin yana gaya ma mutane domin wanda yake karantar da mutane shi ya kamata ya shiga gaba in malamai suka gyaru sai mutane su gyaru amma in mutum ya ga malami bai samun jami'in sallar subhan sai ce to har ka ga aljannan nan tunda ba su malam ba su zuwa ai shikenan ina fata an fahimce ni ya kamata malamai su aggaba wajen ai koyi da su kamar yadda annabawa su ne ake koyi da su duk annabin da Allah ya aiko koyi ne ake da shi cikin al'umma sai haka ne ko ba haka ba to ya za a yi kuma a ce gaban sakon Allah kuma malami za a gani kaga kenan har yanzu ana bukatar gyara bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun kuma ga abinda kun kasance kuna yi na karatu qira'a ta bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun ma'ana su zata bambanta sanar da littafi daban karatu daban amma an anka ce sanin da kuka yi ma littafi da abinda kuke karantawa kenan zai zamanto hujja akan ku zai zamanto babban dalili wanda zai kwadaitar da ku zuwa ga yi ma Allah subhanahu wata'ala da'a wala ya'murakum ولا يعمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيعمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ولا يأمركم sannan ba zai umurce ku ba anan ma akwai kira'a guda biyu akwai kira'a wala ya'murakum an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyyina arbaba sannan kuma akwai kira'a wala ya'murukum bid-dhamma ina fata kun fahimce ni imamu nafi' da imamu ibnu kasir da imamu kisai da imamu abi ja'far waɗannan cikin qurra guda goma guda hudu su sun ka karanta wala ya'murukum in ka dauki qur'ani mai warshi ra'un kin nan dhamma gare ta sannan sauran qurra guda shidda su ko sun karanta wala ya'murakum kaga dole anan shin akwai sabanin ma'ana ko kuma babu sabanin ma'ana bayani zai zo insha Allah kenan in muka ce wala ya'murakum mun kai mata fatha sai ya zamanto shi annabin nan ba zai umurce ku ba domin an ce ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwa kaga an yu'tiyahu thumma yaqula shi annabin nan zai ce an gane ni kunu ibadan li min dunillah sannan kuma wala ya'murakum thumma yaqula ba zai ce ba wala ya'murakum sannan kuma zai umurce ku ba domiri kenan na cikin wannan fi'ili sai shi koma yana komawa ga annabin ne amma in muka koma wala ya amurukum kenan wannan fi'ili mudari'i ne marfu'i kenan isti'nafi an kai wata sabon magana ce bai da alaka da wancan to nan sai mu ce dhamiri imma yarji'u ila Allah subhanahu wa ta'ala wa imma yarji'u ila an-nabi kenan wala ya amurukum annabin nan kuma ba zai umurce ku ba ko kuma Allah ba zai umurce ku ba duk dai ne kuma domin mi domin abin da Allah ya yi umarni shine annabi yake umarni abin da annabi ya yi umarni umarnin Allah ne ba a rarraba su man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wala ya'murukum manzon nan ba zai umurce ku ba kuma Allah ba zai umurce ku ba an tattakhidul mala'ikata kuriki mala'iku wan nabiyina da kuma annabawa arbaban abin bauta kaga wannan aya ta fito da tauhidi karara ba a bauta ma annabawa sannan ba a bauta ma mala'iku amma ana ma annabawa biyayya game da abin da suka zo da shi suka ce Allah ya ce ayi shikenan duk kowa haƙƙi ne na bauta a bauta ma Allah subhanahu wataala don babu wanda ya halitta in ba shi ba kuma babu wanda ya cancanta a bauta ma in ba shi ba shi yasa babban sharaf gare ka a danganta sunanka zuwa ga Allah a ce maka Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdul Quddus ka bayyana a matsayinka na bawan Allah kowa bawan Allah ne annabawa dukkan su su suka fi kowa daraja amma Allah yana kiransu da bayinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine sayyidul awwalin wal akhirin mi Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linwiyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin annabi Isa in huwa illa abdun an'amna alayhi waj'alnahu masalan li بني إسرائيل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ملائكة دكان باينين الله سبحانه وتعالى بل عباد مكرمون سنن دك متان الدنيا قوة سيازم الله سبحانه وتعالى أما تنشي نباوا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا kowa bawa Allah ne kenan da an ce ma ka bauta ma wani ka bari malami tsakaninka da shi ya faɗa ma abinda Allah ya ce ya faɗa ma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai mishi biyayya amma ba shi kai ma biyayya ba in kai ma malami biyayya ba malami ne kai ma biyayya fa alqur'ani ne kai ma biyayya ko hadisi shi malami Allah ya bambanta shi da kai ta hanyar ya sani kai baka sani ba in kai yi ma annabin Allah biyayya ta hanyar ya nuna maka wahayin ya zo daga wajen Allah shi yasa ka gaya mishi ba annabi ne ka bauta ba ba Allah shi kadai ake bauta ba yana da kyau mu gane wannan amma su a wajen kiristoci da wajen yahudawa malaman su ne suke bauta ba malaman su suna da izinin su kirkiro aya su kara ta cikin littafin an sani kuma a barta yuharrifuna al-kalima amma wadhihi malaman su suna da izinin su dauko wata doka su azata a wani yanki na duniya wani yanki na duniya ba aiki da ita kaga an koma ana bauta musu ko ba haka ba a cikin addinin kiristanci akwai gafara akwai bada aljanna yanzu in ka shiga cikin katolik ana iya a baka takarda wadda za a gafarta ma zunubanka su ne ake ce masu kukul gufran in ka yi laihi sai ka zo wajen pastor sai ka ce mishi to na aikata laihi kaza sai ce wato ba matsala sai shi rubuta ma takarda ka bada kuɗi sai a baka an gafarta maka wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sai a sai san makila aljanna yanzu daga cikin waɗanda sun kasai kilan aljanna akwai shugaban ƙasar Najeriya Obasanjo 2 miliyar ne in kana da su yanzu a sai da makilan aljanna akwai mai saye da ka zo kawai shi kenan budewa ɗaya da kai ka shiga aljanna don haka addinin musulunci bambancin malaman malamai a cikin addinin musulunci matsayin malamai a cikin addinin musulunci da kuma kiristanci da yahudanci shine malamai a cikin addinin musulunci ba su da izinin su kirkiro doka guda sai dai abin da sun ka gane cikin littafi su faɗa bayan Allah amma malaman yahudawa da malaman kiristoci suna da izinin su kirkiro cikin littafi su ƙara su rage su ɗauko wata doka su aza a wani yanki na duniya su ɗauko wata doka su aza a wani yanki na duniya dalili kuma yanzu a europe a kiristanci haramun ne mutum ya wuce mata ɗaya ko ba haka ba amma da suka zo afirka sun kai ecid sai su gane wannan abu bai yiwuwa don dan afirka a ce zama da mata guda wallahi shi na barin kiristanci bai ba yadda za a yi maguzawa da ci lokacin jahiliya mutum guda da mata arba'in talatin ko ba haka ba to yanzu an zo an ce kiristanci yesu ya ce mata guda aka zama da ita shida bane ashirin da tara bai sai suka ce in kun ka zo afirka ku ce ya halatta dan afirka yin hiye da mata biyu kan ba ku gaya mishi don haka yanzu kirista na afirka ya halatta ya mata biyu kirista na afirka ya halatta ya mata uku kirista na afirka ya halatta ya mata hudu kirista na afirka ya halatta ya mata goma inshina su amma kirista na europe haram ne ya wuce mata daya to menene ya bambanta su menene bambancin kirista afirka da kirista europe kuna fahimta ta to don haka malami a musulunci ana girmama shi a matsayin Allah ya sanar da shi wani abu na addini amma ba zai kirkiro ba amma a wajen kiristoci da wajen yahudawa malaman su suna da izinin su kirkiro wata doka da aya su kawo ai aiki da ita ina fatan ko fahimce da ko kai musu biyayya kenan ka maishe su abin bauta ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ينزو الله زي أمرتيكو كوكو شي النبي زي أمرتيكو دا كافرتي بعد إذ أنتم مسلمون بايان كون كسنشي مسلمي أي وانا بيداتي دا حكمة الله با يا زا أي بايان الله يا نونا مكو غاهنيا تكسكيا كما يداو يا والوليتا يتبقى دا والولا وانا أبني وانا بزي تبقى يوابا الله با سألتي وإذ أخذ الله وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ga wani labari na gaibi Allah yana ba da labari ga mutanen duniya gaba ɗai wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina ka ambata ma mutanen ka lokacin da Allah ya rike alkawali tsakanin shi da annabawa lama ataitukum min kitabin a wata qira'a lima atainakum ko lama atainakum min kitabin wa hikma haƙiƙa lalle abinda na baku na littafi da hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum sai kuma wani manzo yazo yana mai gaskata abinda yake tare da ku la tu'minunna bih za ku yi imani da shi la tansurunna sannan kuma za ku taimake shi qala sai Allah ce a aqarartum shin kun tabbatar da wannan wa akhadtum ala zalikum isri sannan kun riki wannan alkawali na da gaskiya qalu aqrarna dukkan annabawa sun kace mun tabbatas qala fashhadu wa ana ma'akum min shahidin Allah ce to ku shaida ni kuma ina mai shaida tare da ku wannan aya tana da wato hanyoyi guda biyu wanda malamai suke fassara ta wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina ka tuna lokacin da Allah ya rike alƙawalin annabawa wannan alƙawali yaushe aka ɗauke shi malamai sun yi safani ibnu atiyya yake cewa yana yiwuwa Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya ɗauki alƙawali ga 'yan adam na duniya gaba ɗaya domin lokacin da aka halice mu muna cikin tsatson annabi adam riwayoyi daga salaf sun tabbatar da cewa an fitar da mu gaba ɗaya wannan lokaci muna matsayin zarra fi alamin zarra Allah ya magana ya ce in kuka zo wa za ku bauta ma muka ce za mu bauta ma Allah kenan a wannan lokaci kuma Allah ya ɗauki alƙawalin da annabawa don su kuma akwai wani ƙarin alƙawali a kansu sai aka ɗauke shi kafin a mayar da mu cikin tsatson annabi adam kamar yadda waɗansu malamai suka tahi a cikin suratul a'raf wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin waɗansu kuma suna ganin wannan riwayoyin kamar su inganta ba kamar imamu sa'adi ya karkata zuwa ga cewa wannan alƙawalin shine alƙawalin da Allah turo annabawa kuma mun ga sammai da kasai sune dalili sai zaman to a'a wannan wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyina ba wai Allah ya tar da annabawa bane wuri guda a'a kowane annabi in Allah ya aiko shi sai a ce mai in annabin da zai zo bayanka ko ko annabin ƙarshen zamani zai zo to in zaka in zaka rayu tare da shi to ya kamata ka bi shi shi yasa kowane littafi musaddiqan lima baina yadayhi kowane annabi musaddiqan lima baina yadayhi shi yasa annabi Isa yayi bushara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad kenan yana yiwa daban-daban ne tunda an ce Allah ya rike alƙawarin annabawa to kaga annabawa jam'i na to ya zamu ganewa shin lokaci guda ne yana yiwa duka Allah subhanahu wataala ya tarda su wuri daya yana yiwa ne ce to kaga an kai hakan ka kaga an kai hakan ka inna Allah ala kulli shay'in qadir wani kuma wasu ko kuma wuce a'a ko wani annabi idan aka turo shi to bayan wannan annabi za a gaya mai in annabin da zai zo bayan ka to kayi biyayya gare shi in Allah ya nuna maka yace to na tabbatar da wannan to kenan wannan zai nuna dukkan annabin da Allah ya aiko sai da an ka daukan mai alkawali yayi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi shi in yana da rai wannan ya nuna cewa annabi Isa alaihi salam lokacin da zai dawo ba da shari'a shi zai aiki ba zai yi aiki na da shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce lama ataitukum ko kuma wata kira'a lima ataitukum in mun ce lima wato imamu hamza daga cikin qurra guda goma shi ya karanta da kasra yace lima ataitukum to sai zamanto allamu lamu ta'lil na riki alkawali da ku saboda abin da ni baku lima ataitukum ay min ajli ma ataitukum amma qira'a ta wato abi ja'far shi ko ya karanta lama atainakum lama atainakum lama atainakum dan saboda abinda muka baku kenan sai zamanto lama atainakum min kitabin wa hikma dan saboda abinda muka baku sai zamanto nan usrubi ne Allah subhanahu wataala yana magana ne da domirul azma domin in yace lama ataitukum nan yayi magana ne a matsayin shi mufradi ubangiji yana magana da domir wato na wahid saboda mi saboda kasancewa shi guda wani lokaci kuma Allah zai yi bayani da uslubil azma yace lama atainakum dan saboda ya girmamar da kanshi kun fahimci wannan da kyau in Allah ya ce lama ataitukum lima ataitukum ko lama ataitukum dukkan su akwai su dan saboda abin da ni baku nan yana magana ne da cewa ni na baku dan saboda Allah subhanahu wataala wahad wahid ko qul huwallahu ahad amma in yace lama atainakum ko kuma lama atainakum dan saboda abin da muka baku to dan saboda kuma ubangiji yana girmama kanshi ba dan saboda akwai Allah daya biyu uku ne ba saboda irin waɗannan ayoyin su ne kiristoci suke ɗauka sai su ce ko cikin ƙur'ani an ce Allah ba guda bane menene dalilin ku sai su ce Allah ya ce sanaktubu za mu rubuta sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq ko ba haka ba za mu rubuta to da shi da wa yanzu wannan kira'a ta Abu Ja'far lama atainakum dan saboda wato abinda muka ba ku sai ce a to kaga kenan mun ka ba ku daya biyu ba guda bane ya kamata ya ce na ba ku to wannan uslubu ta'zim ne wannan kuma mafi yawancin yare na duniya suna da wannan uslubi duk abinda ake girmamawa ba a ce mai kai in za a magana me ake ce mishi ku eh mutum in zai magana yanzu da garan fararkin shi wane yana ce mai kai sai dai ce ku sai dai in garan fararkin talaka ne shi ko kanin shi adda kuɗi sai ce mai kai ha ko ba haka nan bane feti farar bai jin tsoron wani in shi na da kuɗi sai dai in kowa mai kuɗi ne wannan kuma ta riga ta kare ina fata an fince ni lokacin da mutum zai magana da baban shi mi zai ce mai zai ce ku su baba bai cewa kai baba domin in yace kai wannan uslubi ne wanda bai girmama shi ba amma yace ku zaka diba kaga mutum guda ne kuma an ce ku mato girmamawa ake mishi ko an faransai in kana magana da turanci in ka ji an ce ma ci to ba girmama ka ba amma in an ce vu ana nufin an girmama ka ina fata an fahimce ni shi yasa suka ce a cikin gida turawa in suna magana cikin gida guda ana iya cewa ci ci ci amma in an hita sama hanya ba a cewa ci don ko hanya kake nema cikin france baka san wuri ba kace mai ci to shikenan ko hanya bai guda maka saboda kare shi sai ka ce vous s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur kaga an ka ce vous ku to nan mutum nawa ne mutum guda ne to nan uslubi ta'zim ne dan Allah subhanahu wataala ya nuna girmama shi da haka duk inda kaga zamiri na jam'i ya zo a cikin alkur'ani an danganta shi zuwa ga Allah nan ana nuhin girmamawa in ka ga nan an kuma ya zo mufradi dan saboda Allah subhanahu wataala wahid wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana kaga da yazo wajen tauhidi sai ya ban fayyace wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu taba aikawa ba arsalna min qablika gabaninka min rasulin wani manzo illa nuhi face sai mun yi mai wahayi annahu yadda al'amarin yake la ilaha babu abin bauta da gaskiya illa ana sai bai ce illa nahnu ba saboda ga masu shirka su samu damar da su su ketara an gane wannan to lama atainakum min kitabin wa hikma ko lama ataitukum min kitabin wa hikma dan saboda abinda muka baku ko ko lallai abinda muka baku domin in mun ce lima wannan sai zamanto lamu lamu ta'lil ce in mun ce lama sai zamanto lamu ta'kidi ce lamul ibtida'i dan saboda abinda na baku na littafi da hikma thumma ja'akum rasulun sannan wani manzo ya zo musaddiqun lima ma'akum yana gaskatar da abinda yake tare da ku to abinda an wajibi gare ku la tu'minunna bihi lalle ku imani da shi tabbas ku bashi gaskiya wala tansurunna sannan kuma wato ku taimake shi nan da anka ce la tu'minun nabihi waɗansu sun ka ce amana in dai ba na Allah bane ba a cewa amana bihi sai dai a ce amantu billahi ko ba haka ba amma in wani ne sai ka ce amantu lahu ina fata kun fahimce ni wa iz qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allah jahra kaga lan nu'mina laka sun kace don annabi musa ne ba za mu gaskata ka ba wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi yayi imani yayi da zai bi shi amma in allah ne sai a ce amana billahi ba a cewa amana lillahi to amma na an samu matsala la tu'minunna bihi ba a ce la tu'minun na lahu ba ina ba ta gufurce ni waɗansu malamai suka ce a'a nan lamun ce ya kamata a kawo sai aka kawo ba'un li anna harful huruful jarri tanubu ba'daha an ba'd waɗansu malamai suka ce a'a wannan ba'un ita ce tattacenta a kawo domin yin imani da annabi abinda annabin yazo yin imani ne da alqur'ani yin imani da alqur'ani imani ne da Allah ina fatan kun fahimta la tu'minunna bihi lalle imani da shi kenan dukkan annabin da Allah aiko wajibi ne imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda kuma yana raye wala tansurunnahu da zai taimake shi shi yasa annabi Isa in yazo zai taimaki addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sai Allah ce a aqarartum shin kun tabbatar da wannan wa akhadtum ala zalikum isri sannan kun riga akan wannan alkawali na qalu aqrarna suka ce mun tabbatar da wannan qala sai Allah ce fashhadu ku shaida wa ana ma'akum min shahidin ni ina mai shaida tare da ku wannan ya nuna cewa ashe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawan duniya gaba daya sannan duk wanda bai bi shi ba dan wutar jahannama ne dalili kuma annabawa Allah ya ce su bi shi ko ba haka ba sun ɗauki alkawali inda za su iske shi da rai ma'ana za su yi zamani guda da shi da za su bi shi to kai mai bin addinin da ba na musulunci ba me ya hujjaka babu wata hujja don haka babu wata ƙarya wadda za a yi muna a ce da kirista da nasara da waye don Allah muka bauta ma kuma Allah guda ne kuma aljanna za a ƙarya ne sharaɗin ka shiga aljanna sai ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu annabin da zai shiga aljanna sai yayi imani da shi la tu'minunna bihi wa la tansurunna to kai ka zo ka shiga aljanna kawai ka kurde baka yi imani da shi ba kafi annabawa ne ba zai taɓa yiwa ba sai Allah ce faman tawalla ba'da zalik faman tawalla ba'da zalik duk wanda ya juya bayan haka kaga nan sharadi na in aka samu wanda ya juya daga cikin su fa'ula'ika humul fasiqun waɗannan su ne fasikai ma'ana su ne kafirai sun da sun warware alkawali tsakanin su da Allah subhanahu wa ta'ala wannan sharadi da Allah ya kawo na annabawa ba dan saboda abin zai abkuwa ba an ce faman tawalla duk wanda ya juya ya bada baya ya ki cika alkawali da zalika bayan wannan alkawali fa'ula'ika humul fasiqun su ne fasikai to ana magana ne da annabawa annabawa suna juya su bada baya a'a sharadi na an kace in kai kaza za ka samu kaza kenan ba tabbas bane za ka aikata in ka aikata za ka samu ina fatan kun fahimce ni shi yasa duk sharadin da ya zo na labarin annabawa ko labarin abin da ba zai yiwa ba to an kawo shi na a matsayin sharadi ba don saboda in sharadi bane abu zai afkuwa ina fatan kun fahimce ni mala'iku Allah ya kawo sharadin da sun yi laifi da Allah zai sa su huta ya ce ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين باينكو الله تي لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزي جهنم كما ياتي لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون النبوة ياتي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون النبي محمد ياتي مي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين أما دو الشرط أن أنك كاو بزاس تبتا با تورن أنك فمن تولى بعد ذلك باوي الله يكاو شرط إبا دون وني النبي زي إساب القول آآ آه أنك وشني لا يقتضي الوقوع فأولئك هم الفاسقون وأن نسوني فاسقين سوني كافرين ثالثي أفا غير دين الله
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون نعم shin yanzu afa gaira dinin lahi ya bugun shin wani addinin Allah ya buguna suke nema su kafirai waɗanda basu musulunta ba suna neman ya zamanto addini yanzu wani addini za a nema wanda ba addinin musulunci ba bayan shine addinin da Allah ya yarda da shi inna ad-dina inda Allahi al-islam wa raditu lakum al-islam dina in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr sannan kuma bayan Allah ya yarda wannan addini suna neman wani addini wanda ba wannan ba walahu aslama man fis samawati wal ard sannan kuma wanda a cikin sammai da wanda a cikin kasai ya wato ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala a wata kira'a afa ghaira dinillahi tabghun shin wani Allah kuke wato afa ghaira dinillahi wani addinin Allah tabghuna kuke nema ya zama to addini gare ku yabghuna damirul ghaibi ne tabghuna domiri na khitab kuke nema ku kafirai can kuma yabghuna suke nema ana magana da ku ku kalli halayensu nan ko tabghuna ana magana da su don ba tsaro su ake yi ba wanda duk zai iya gaya ma magana in kana nan gaba gare ka in babu ka nafa sai ya gaya maka ita shi yasa imamul asma'i yace wato al-iltifatu shaja'atul arabiyya abinda ake cewa al-iltifat shine ana tafiya da wata magana sai a juyo sai ayi magana da kai kai tsaye kamar yanzu a ce wane yayi kaza yayi kaza yayi kaza ba dai kin a ce ka aikata ba to in ba a tsoron ka sai a gaya maka gaba gare ka a ce gaba gaya gaba gare ka za a gaya ma tsoron ka ake yi ko ba to da an ka ce afa ghayra dinillahi yabghun suke nema kamar ku musulmi yana cewa ku kalli halayensu amma da aka ce afa ghayra dinillahi tabghun yanzu ku wani addinin Allah kuke nema zaman to addini gare ku ko Allah yana tsoron su Allah baya tsoron kowa walahu aslama man fis samawati wal ard dukkan wanda a cikin sammai da kasai aslama ya miƙa wuya lillahi ga Allah tau'an wa karhan ko yaki ko yaso anan kalima ta aslama ba tana nuhin shiga cikin addinin musulunci ba kalima ta aslama tana zuwa da ma'ana shiga cikin addinin musulunci ka miƙa wuya duk abin da Allah ya umurce ka zaka yi abin da Allah ya hane ka zaka bari iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wannan islam khas ne akwai al islam al am islam wanda yake na gaba dai wanda yake tilas kowa yana karkashin doka ta Allah akwai dokoki na shari'a akwai dokoki waɗanda haka Allah ya aza duniya ta tahi al-islamul kauni shine yadda Allah ya aza duniya ta tahi wannan babu wanda isa ya saba shi ina fata kun fahimce ni tau'an wa karhan ko kace ko kaso Allah ya halicci dan adam man fi samawati nan an kawo man duk abin da a cikin samai da kasai ba dole bane sai mun yi aiki da ka'ida ta masu nahawu mu ce wannan aqil ne da ghairal aqil ko wasu kansu sun ce indai an ka samu aqil da ghairal aqil yajuzu an yuqalu ma wa yajuzu an yuqalu man dole yadda Allah ce duniya ta tafi wallahi kaza ta tafiya tau'an wa karhan al-islamul kauni Allah ya ce dan adam sai ya ji yunwa in ya ji yunwa sai ya ci abinci sannan yunwan nan ta bari in kuma ya ci abinci ya cika ciki sai ya je dush to akwai kahirin da zai cewa bai zuwa dush white house ina ne white house gidan shugaban kasar amurka ko akwai dush ko babu akwai kahirin da zai cewa bai zuwa dush shugaban kasar amurka yana zuwa dush a'a jama'a ku dai bincika fa shugaban shugaban kasar America fa l'homme le plus puissant du monde mutumin da ya kowa kai duniya shi na zuwa doshi shi na bukatar abinci shi na bukatar mata tai a ya babban mutum ya kamata a ce bai bukatar wannan to Allah ya kaddara ma dan adam wannan dole sai yayi ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام Allah ya ce sai an ci tuwo ko ka ki ma Allah bauta ka ki zuwa masallaci wallahi sai ka bauta ma cikin ka in ka ki bauta ma Allah sai ka bauta ma matarka dan ba ta zama da kai sai ka ce ka nemi wuta kuɗi in ka ki bauta ma Allah sai ka bauta ma ɗiyanka dole shi in kana so ka bar sallah amma tuwo wallahi in baka jin to komi ka hirtin ka sai ka ci abinci in ko ka isa ce baka cin tuwo mu gani haka Allah ya aza duniya Allah ya aza duniya dole in an ka kunna wuta kama za a yi da wuta shi yasa kowa yana gudun wutar duniya amma ta lahira mutane babu ruwansu Allah ya kaddarta duniya in an ka halba kartushe sai dan adam ya sai lahira in dai ya shiga cikin ciki ne kace kace da shi yau ga sunan kasar America wani mutum ya dauki bindiga ya zo ya bude wuta cikin abun ga mutum 50 ya kashe wata wata barta akwai inda tambadadin duniya suke taruwa yan luwaɗi na duniya nan da suke taruwa wani ya zo da bindiga ya lallaba ba su da labari ya halbe mutum hamsin kuma mutum hamsin suka ji rauni to amerikawa bindiga na shiga su haka allah ya kaddarta mutum yana bukatar mata dole sai ka bukaci matarka in ma general kake an baka gara da duk jikinka ya zama tutuwahin da an kai maka duk gara da ta to duk aje su zaka yi da akwai lokacin da zaka aje wannan gara kin sai ka zo ka yi magana da matarka ka bata hankuri in ta ga dama dole kasancewa ka general aikin banza ne kasancewa ka kana da wani matsayi na duniya duk da can kaka aje shi waje shi yasa duk mutanen da kuka gani da matsayi na duniya wallahi abin da suke yi waje da suka yi shi da mutum ya shigo gida ne sai ka ga gara kin shi ta zan zero general ba general bane gaban mata sai wallahi don dole sai ya tuɓe zir tana ganin shi ko uwa ce ba ta iya kallon shi haka nan mi yasa saboda dan adam an kaddarta mai cewa yana da bukatar mata zuyyina lin nas hubbu shahawati minan nisa in ko ka isa kai ma Allah ta'addanci ce baka shawar mata ka iya ma Allah ta'addanci ce baka cin tuwo in ka iya ma Allah ta'addanci ce baka shan ruwa in ka iya yi ma Allah ka nuna cewa kai ba za ka yi kasa ga Allah ba duk abinda Allah ya ce haka ne tsara rayuwa ce ba zai yiwa ba a to tun baka yaba walahu aslama mun fis samawati wal ardi taw'an wa karha shi yasa kwanakin baya a ne fasi ina ganin an 2015 wata wuta ta tashi kasar Spain wuta ta tashi ta kama cin daji ta kai cin gona sun kai gona dubu biyu da hectare aka zo aka kama kashinta aka ɗauko 'yan kwana-kwana motoci helicopter an kai kwana nawa sati guda ana biyar ita an kasa kashe ta sun yi sun yi sun yi sun yi sun gaji sai Allah subhanahu wataala ta do hadari minti talatin wutan nan ta mutu gaba daya an kace musu su koma gida ku ta gida ku zamna ba ku da kuke kashe ta ba minti talatin ku saurara cikin rafi sun ka bada wannan labari sai da an kai kwana da kwanaki ana kashin ta an kasa har da helicopter mai zuba wannan budurkin na wanda ke kashewa sun kasa ta haikarin su amma minti talatin Allah ya kullo hadari wutan nan ta mutu gaba daya kaf tau'an wa karha sai guguwa kuna gani tana tasowa daga kasashe guguwa ta taso ta zo ta iske gari guda ta tafi da shi kasar Amerika shi da suke ce ma tornado ko ba nan bane to mi yasa turawa ba su yi ilimin da sun kai abin da zai hana iska ya buji garin su ba puissance mondial ta hana Allah ya sai da waɗannan gidaje ko ta je ta karɓo haƙƙinsa wajen Allah amma sai dai a jaye mutane a bar gidaje ana gani ana tafiya da su a yi ruwa tsalala faransa kwanakin bayan an yi ruwa garin faransa ya cika da ruwa mutane suna ta mutuwa kuma gidaje sun lalace wani na isa shahara waɗannan ruwa su sabka babu tsawon wa karha dole ko an ki ko an so sai an bi Allah in ka ga dama ka hada da musulunci wanga na rayuwa da musulunci na addini ka bi Allah in ka kiya ka bar na addini amma shi wanga na rayuwa wallahi sai ka bi da Allah ya ci wa ilaihi wato yurja'un anan akwai kira'a guda uku ilaihi yurja'un haf ya karanta da yurja'una bi dhammil sannan kuma imamu yaqub wa ilaihi yarji'una sannan sauran qurra sun karanta wa ilaihi turja'un gare shi za a mayar da ku dan haka dai kowa zai koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ka zo ka dan yi lokacinka ka kare ka koma babu wanda ya zo ya tabbata a duniya don haka gare shi ne za mu koma in mun aikata aiki na gari zai sa kan kamuna in mun aikata mummuna Allah subhanahu wataala ta'ala kuma zai saka ka muna qul amanna billah mu karanta aya ta karshe qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa ma unzila وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يفترض ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya muna gare shi za a komawa wa ilaihi yurja'una gare shi za a mayar da mutane za a mayar da su wa ilaihi tarji'una gare shi za ku koma wa ilaihi turja'una gare shi za a mayar da ku dukkan waɗannan kira'o'in guda biyu ba matsala bane gare shi wato in an ce za mu koma zuwa ga Allah an kalli lokacin da dan adam zai koma zuwa ga Allah shine zai aikin zai mutuwa sannan an ce wa ilaihi yurja'una ko wa ilaihi turja'una gare shi za a mayar da ku domin za a zo a ɗauki ranka lokacin da mala'iku za su zo kenan dan su ne za su mayar da kai an kalli rayuwarka tana tafiya an kalli lokacin da za a mayar da ita zuwa ga ubangijinta to qul amanna billah ka ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilai alaina da abinda an ka sabkar a gare mu ko a kan mu wa ma unzila ala ibrahim da abinda aka saukar ga annabi ibrahim wa isma'il da abinda aka saukar ga annabi isma'il wa ishaq da abinda aka saukar ga annabi ishaq wa yaqub da abinda aka sabkar ga yaqub wal asbat da abinda aka sabkar ga al asbat shine jikoki na gidan annabi yaqub kenan wa ma utiya musa wa isa kuma mun yi imani da abinda aka sabkar ga annabi musa ko abinda aka ba musa da isa wan nabiyuna min rabbihim da abinda an ka ba dukkan annabawa daga wajen ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu bambantawa tsakankani ba za mu rarrabe ba baina ahadin tsakanin dai minhum daga cikin su wa nahnu lahu muslimun sannan kuma mu mun mi kauya ga Allah subhanahu wataala wa man yabtai ghayra al-islam dina duk wanda ya nemi wani addini wanda ba addinin musulunci ba falan yuqbala minhu har abada ba za a karba mishi ba bata makai ne lokaci dai yake yi ya jira lokacin da azaba za ta iske shi wa huwa fil akhirati min al-khasirin sannan wannan ranar tashin alkiyama yana daga cikin waɗanda suka yi hasara ƴan uwa waɗannan ayoyi suna da bayani mai yawa insha Allah ta'ala sai dai zuwa gobe mu wato shiga cikin su abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيدنا فينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا